والسلام وقال جل وعلا في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال جل في علاه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال يا أيها المزمل وقال يا أيها المدثر وما إلى ذلك من الآيات الكريمات التي ذكرت اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجلال والتكريم والتحميد يقول ابن تيمية الحراني في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول هذا منهب عليه عامة أهل العلم قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن حد من صب النبي صلى الله عليه وسلم القتل وممن قاله مالك والليس وأحمد وإسحاق ومذهب الشافعي قال أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من يصب النبي صلى الله عليه وسلم القتل كما أن حد من صب غيره الجلد وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين أو أنه أراد به إجماعهم على أن صاب النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله إذا كان مسلما أو غيره وكذلك قيده القاضي إياد فقال أجمعت الأمة على قتل على قتل متنقشه من المسلمين وصابه وكذا حكاه غير واحد من غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره قال الإمام إسحاق بن را بن راهويه أحد الأئمة الأعلام أجمع المسلمون على أن من صب من صب الله أو صب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله قال الخطابي لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله وقال محمد بن سهنون أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه فهو كافر وتحرير القول عباد الله أن صاب أن صاب أن صاب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك إجماع إسحاق بن راهويه وغيره وإن كان ذميا فإنه يقتل أيضا في مذهب مالك وأهل المدينة كلهم قلت وهذا دال على هذا الحكم الكتاب والسنة أما الكتاب يقول الله تبارك وتعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهذه الآية عباد الله ناص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر فالصب بطريق الأولى وقد دلت الآية أيضا على أن من نقص أو تنقص رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر جادا كان أو هازلا وأما السنة عن ابن عباس رضي الله عنه أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تن- تنزجر قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المغول فوضعها في بطنها واتكأ عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هنالك بالدم فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام فقام الأعمى يتخطى الناس وهو وهو يتن- يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقا فلما كان البارحة جاء تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعه في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا اشهدوا أن دمعا ذهب هدرا أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna godewa Allah muna ƙara neman gudunmawar Allah da agajinsa muna roƙonsa da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da kuma miyagun ayyukan wanda Allah maɗaukakin sarki ya shirye shi shine cikakken shiryayye ya Allah muna roƙon shiriya daga gurinka Allah ka shirye da mu baki daya wanda ya bata ko ya waskace ko ya kauce daga tafarkin Allah shine cikakken batacce lalacacce Allah ka tsare mu daga bata da kangarewa ya Allah bayan haka ya ku yan uwana masu albarka ya ku waɗannan fuskoki masu daraja ya ku waɗannan zukata wanda muke kyautata wa amsa kira na Allah da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yau kutubar mu za ta yi magana ne akan wasu al'amura guda biyu wanda suke wala Allah su kai guda uku dangane da matsalolin da suka taso a wannan ƙasa wanda dama hutuba tana da alaka da abin da ke faruwa da al'umma dole ne duk abin da ke faruwa imana alkhairi imana akasinsa dole a dinga wa mutane bayani domin Allah madaukakin sarki ya dauki alkawari tsakaninsa da malamai cewa wa idza akhadha Allahu mithaqa wa idza akhadha Allahu a lokacin da Allah ya dauki alkawari da ma'abota ilimi malamai cewa la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu za ku yi mutane bayani akan duk matsalar da ta shafi addininsu ko rayuwarsu ba za ku koye ba kuma suka yi wa Allah alkawari cewa duk abin da ya taso lalle za su yi mutane bayani saboda kar mutane wannan wannan masifa ta hallaka su akwai matsala da ta taso wanda ba mu ji daɗin ta ba kwarai da gaske musamman shugaban wannan tawaga shine shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu kuma sannan musulmi ne kuma a ce yana shugabancin wannan kungiya kuma a fito da wannan magana a matsayinsu na shugaba ba wani mataki da ya ɗauka lalle wannan al'amarin ba mu ji daɗinsa ba amma kafin mu je zuwa ga wannan magana bari mu ji waye annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kamar yadda alkur'ani ya bayyana kuma kamar yadda malamai suka bayyana allah da ya faɗa mana cewa muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi muhammadu manzan allah ne kuma wallazina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum wanda suke tare da shi suka yi imani da shi masu tsananta gaba ne da ƙiyayya ga kafirai amma kuma suna tausayin junansu a tsakaninsu ba sa azabtar da junansu wannan shi ne manzan Allah Allah maɗaukakin sarki ya ƙara gaya mana ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyi annabi muhammadu ba baban ɗaya daga cikin mazajen ku bane ya sa ma cikin iyawar Allah duk ƴaƴan manzan Allah maza san da suka mutu manzan Allah ya bayan su saboda wannan aya ta tabbata cewa baban abin nan manzon Allah ba baban ɗaya daga cikin mazaje bane abinda wannan aya take nufi annabi bai tafi ya bar wani ɗa namiji ma a bayansa ba ballantana a samu wanda zai ikirarin gadon babansa na annabta haka yace ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum yace walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi annabi muhammadu ba baban ɗaya daga cikin ku bane daga cikin mazaje sai dai hi manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa Allah ka hada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jannatul firdaus abu na biyu Allah madaukakin sarki ya sake ce mana wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul annabi muhammadu ba wani bane face manzo wanda kafinsa da yawa daga cikin manzanni da annabawa sun gabata illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul Allah ya ce afa in mata yanzu idan ya mutu au qutila ko aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum za ku juya da baya ku bar addini Allah ya ce wa man yanqalib ala aqibai duk wanda ya juya da baya ya bar addini saboda mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama falan yadurra Allah shay'a Allah yace wallahi bai cutar da addini da komai ba wasa yajzillahu shakirina Allah zai cika lada da kuma godiya da jinjina ga waɗanda suka gode wa Allah suka tsaya akan addinin musulunci akan aqidar musulunci har zuwa lokacin da suka koma ainihin wato lahira wannan shine manzon Allah waɗannan ayoyi gaba ɗaya wa ma muhammadun ma kana muhammadin ala muhammadin muhammadun rasulullah wanda malamai suka ce su ne ayoyi guda hudu wanda Allah ya kama sunan manzan Allah karara da suna muhammad kuma suka ce galibi idan Allah ya kama sunan manzan Allah da muhammad to za ka samu ayar labarinsa take bayarwa don a gane akan wa ake magana yasa sai ya ce wa ma muhammadu kaga labari annabi Allah ke bayarwa ma kana muhammadu annabi muhammadu bai kasance ba kaga labari ne Allah yake bayarwa ala muhammadin aiwa aminu bima nuzzila ala muhammadin kaga Allah yana bada labari ne duka wannan Allah yana bada labari ne wa ma muhammadun ma kana muhammadin ala muhammadin sai ce muhammadun rasulullah a cikin suratu muhammad muhammadu manzan Allah ne amma idan Allah zai faɗi daraja ne ko zai bada umarni ga manzan Allah sai ka ji ya ce ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo ballig ma unzila ilayka min rabbik ka isar da saƙon da Allah ya baka daga gurin ubangijinka fa in lam taf'al fa ma ballagata risalatahu in baka yi haka ba to saƙon da Allah ya turo ka baka riga ka isar da shi ba dan haka Allah yana umarta sa ne da wani abu amma tunda umarni ke bashi tunda faɗin wata daraja zai yi a kansa hatta Allah yana jin kunyar kiran sunansa karara a irin wannan yanayi amma a yanayi na bada labari dan kai musulmi ko ma wanda ba musulmi ba ka gane wa ake magana a kansa sai Allah ya kama sunan shi da haka yace ya ayyuhal muzammil ya kai wannan lullubabbe wanda ka shiga ka lullubu ya ayyuhal muddathir ya kai wannan wanda ka ainihin wato ainihin wato ka je ka lullubu haka za ka samu a cikin alkur'ani Allah yana mutunta yana girmama yana darajanta yana kimanta annabi Muhammad Allah ya ce alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wannan duka wannan Allah ya faɗa ne ni'imomi ne da yawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma ba tare da ya kama sunan shi ba dan haka Allah madaukakin sarki da girmama manzan Allah na darajanta manzan Allah na kimanta manzan Allah sannan Allah madaukakin sarki ya sake cewa inna fatahana laka fatahan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allah nasran aziza har zuwa ƙarshen ayoyi duka wannan Allah na faɗin matsayi da daraja da ƙimar annabi muhammadu kuma allah na faɗa mana haka ne tun da mu kanmu idan har muka gane allah da kansa na girmama shi to mu ma mu girmama shi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asira allah ya ce ku girmama shi ku mutunta shi kuma ku dinga tasbihi ga allah safiya da ainihin wato maraici wannan duk yana nuna mana wane ne annabi muhammad yaya kimarsa take yaya mutuncinsa yake hatta a gurin allah subhanahu wa ta'ala don kai ma ka kwaikwayi girmama shi ka kwaikwayi mutunta shi ka kwaikwayi ainihin wato ba shi daraja saboda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi daraja ku duba dai matsayin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima yace ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtagi mardata azwaji ya kai wannan manzo ya kai wannan annabi ka duba girmamawa irin ta Allah ga annabi Muhammad ya ku yan uwa ayoyi da maganganun Allah akan manzan Allah wallahi in za mu awa biyar akan mimbarin nan ba za su kare ba saboda annabi Muhammadu darajarsa ta wuce a takaita ta a cikin awanni a faɗe ta wallahi sai dai littafi ne zai ɗauki darajar manzan Allah shi kansa littafin sai dai faɗi abin da ya iya hakaitowa amma sanin hakikanin wane ne manzan Allah wannan sai Allah subhanahu wata'ala Allah ka haɗa mu da manzan Allah a jannatul firdausi ka samu haɗu da shi a cikin farfajiyar jannatul firdausi to a ƙarƙashin wannan mu musulmi wannan shine matsayin manzan Allah a gurin mu Allah madaukakin sarki ya girmama shi kuma ya ce mu girmama shi ya sunnanta mana da wajabta mana son shi da ƙaunar shi wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin Allah ce in kuka bi shi za ku shiryu ku sani babu abin da ke kan ainihin wato manzo in ba gabatarwa ko kuma bayani wanda zai gamsar da kowa ba Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa rasulahu ya kuma su imani ku ba Allah kuma manzan Allah karar Allah ya ce mu bi shi ba wani dan adam a duniya da Allah ya bada lasisin bin sa kai tsaye ido rufe in ba annabi Muhammadu ba Allah ya ce kul atiqu Allah wa atiqur rasul ku ba Allah ku bi manzan Allah Allah ya saki tawa atiqu Allah war rasul la'allakum turhamu ku ba Allah ku bi manzan Allah za ku samu rabo Allah ya ce wa in tati'u tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagul mubin in kuka bi shi za ku shiryu kuma ba abin da ke kan manzo in ba shiryarwa ba man yuti rasula faqad ata Allah Allah ce duk wanda ya bi manzon Allah ni ya bi kai tsaye in dai kana wa manzon Allah biyayya cikin maganganun shi cikin da'a gare shi cikin sunnarsa cikin duk abin da ya umarni Allah ya ce karka ji komai Allah kake bi ba kowa ba man yuti rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi manzo to ya ba Allah Allah ya sake cewa wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu duk abin da annabi Muhammad ya zo muku da shi ku rike shi gam kar ku yi wasa da shi wa ma nahakum anhu fantahu wanda kuma ya hana ku ku ainihin wato hannu Allah ya saki tawa mun yi Allah war rasul wanda ya ba Allah kuma ya ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihi irin waɗannan mutanen suna tare da wanda Allah ya musu ni'ima a ranar tashin alkiyama minan nabiyina na daga annabawa was-siddiqina da siddiqai wash-shuhada da shahidai wasalihin da kuma salihan bahi bayi Allah ya ce wa hasuna ulaika rafika matsayin waɗannan ya ɗaukaka a daraja da daraja a gurin Allah subhanahu wataala cikin suratul nisa ya aya ta 69 Allah ka ba mu ikon bin manzon Allah tare da wannan matsayi ya ku al'ummar musulmi da mu muka sani wanda kamar yadda na faɗa ba za su kirgu ba dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai gashi a cikin satin da ya gabata ko a cikin wannan sati da muke ciki kungiyar ECOWAS wanda kungiya ce ta haɗaɗɗiyar wato kasashe haɗin kan kasashe na afirka wanda najeriya tana daga ciki sai gashi sun fito da sanarwar kacewa a alƙalansu da wanda suka miƙa hukunci a gurinsu suna hirin zartar da cewa kar a sake hukunta duk wanda ya zagi annabi muhammadu ko ya ci mutuncinsa ko ya tozarta shi ko kuma ya yi magana a janibin manzan allah muna gaya wa ƙungiyar ecowas tare da shugabanta shugaban kasar najeriya cewa ba mu yadda da wannan hukuncin ba kuma muna allah wadarai da shi muna allah wadarai da wannan magana da ta fito daga gurinsu kuma muna jan hankalinsu da su fito karara su mayar da martani akan wannan abin da suka bayyana cewa sun janye sun tubo wa allah sun tubo wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine kadai abin da zai kara haɗa mu da ku domin janibin manzan Allah red line ne alhattun ahmar alladhi la yuzawizuhu ahadun illa dafa'anahu waradadnahu thumma qatalnahu red line ne jan layi ne taba manzan Allah bai a ci mutuncin manzan Allah ba da lasisi a ce ba za a hukunta wanda ya ci zarafin manzan Allah ba wannan wani jan layi ne a gurin mu musulmi wanda duk wanda ya ƙetara shi kowane ne kuma ko gidan ko ɗan gidan uban wane ne shi za mu tunkuɗo shi za mu waƙo shi wallahi kuma za mu hukunta shi wannan ƙa'ida ce wannan ku sani dole ne ku yarda da wannan hukuncin ku fito ku ainihin wato bayyana tubanku akan wannan hukuncin da kuke ƙoƙarin zartarwa cewa duk wanda ya taɓa manzan Allah kada a hukunta shi matukar kai musulmi ne shugaban kasa a matsayinka na shugaban ecowas matukar ku musulmi ne cabinet na shugaban kasa wanda kuke tare da shi dole ne wajibi ba muna rarrashin ku bane ba muna cewa ku yi hakuri bane kar ku hakura in kun ga dama dole ne a kanku ku fito ku barranta daga wannan maganar kuma sannan ku janye ta ku ku gaya wa duniya cewa kun tuba daga wannan maganar da kuka yi saboda abin ya isa haka ana cin mutuncin annabi muhammad ana tozarta shi mai manzan allah ya muku me ya taba muku ya riga ya rasu ya koma ga allah ya koma ga mahalicinsa yana cikin ni'ima da shi da iyalansa amma ba kwa jin daɗi sai kun tsokani musulmi sai kun tunzuro su sai kun faɗi wata magana da za ta firgita su na rantse da Allah komai na iya kwaɓewa a ƙasar da ma duniyar gaba ɗaya idan dai za a ci gaba da taɓa mana manzan Allah wannan ƙa'ida ce ba ecos ba ko majalisar ɗinkin duniya ce ta ce za ta taɓa janibin manzan Allah wallahi sai mun hauka mimbarin nan mun yi Allah ya tsine mata albarka wallahi kowane ne kai kowane ne kai ka ji wannan da kyau dole ne ku fito ku janye wannan hukuncin mu ba dabbobi ba ne muna da alkur'ani muna da hadisai muna da wanda ke jagorancin mu shine farin jakada babba dan abdullahi ka hamadu lam yunsha wala huwa yunsha kamar manzon Allah ba a samu ba kuma har duniya ta nade ba za a ƙara samu ba rasulun bi ghairil wahyi la yatasarrafu annabi da in ba da wahayi ba ba a juya shi ka zo kana taba mana ke kana nufin zamu barka who are you kai waye wallahi muna jiran ku ku fito ku janye wannan magana ku fito ku nuna kun barranta daga wannan magana cewa hukuncin wanda ya taɓa manzon Allah yana nan a addinin musulunci kuma na rantsi da Allah ai kun zuma kuna yaudaran mu akwai wani ana ce masa Abdu Inyas ya fito a Kano yace akan Inyasi zai iya taka wuyan manzon Allah abin da ya faɗa kenan aka kama shi aka kai shi kotu aka yi masa hukuncin kisa har yau ba a zartar ba har yau ba a zartar ba akwai wani ana ce masa mubarak bala shi ma a garin karo ya fito ya zazzagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka kama shi Allah ya saka wasu malam daurawa suna daga cikin wanda suka yi aikin kama waɗannan mutane suka kai su gaban hukuma aka yanke musu hukuncin kisa amma har yau ba a hukunta su ba mun jima kuna zaluntar mu mun jima kuna yaudarar mu akan hukunta waɗanda suka taɓa janabin manzan Allah saboda haka muna sanar da irin cin mutuncin da kuke mana haka nan Abdul Dabberi wanda aka fi sani da Abdul Jabbar ya fito ya karanto wasu hadisai na ƙarya ya ci mutuncin manzan Allah ya kuma ƙaryata wasu maganganu na manzan Allah wanda Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Ibn Majah sun tabbatar da waɗannan hadisai ya faɗi maganganu akan Anas ɗan Malik ya faɗi maganganu akan Abu Huraira ya faɗi maganganu akan abdullahi dan umar ya ci mutuncin abubakar ya ci mutuncin umar ya ci mutuncin ali ya ci mutuncin manya-manyan sahabban annabi muhammadu bayan shi kansa manzan allah malamai suka yi ta a kansa a garin kano da sauran sassan ƙasar nan suka ce he ya zo ya kara kansa akan abubuwan da yake faɗa aka yi masa tsiye ya gagara kara kansa da hujja ko da ƙwaya ɗaya ƙarshe aka kai shi gaban hukuma aka yanke mar hukuncin kisa yau kusan shekara biyu zuwa uku har yau ba a zartar da wannan hukuncin ba muna sane da hukunci muna sane da yaudarar mu da kuke yi kuma sannan ba ku yi wancan ba kullum zo kuna tsara jangolo fitina na rantsi da Allah in dai akan manzon Allah ne komai ta fanjama fanjam wallahi duk abin da ba ku tsammani ma ya faru ya jima bai faru ba amma ba za mu bari kuna cin mutuncin manzon Allah ba kuna faɗin maganganu da za su tunzura al'ummar musulmi ba za mu iya ajiye komai a cikin tsarin rayuwarmu mu tsaya kare manzan Allah har mu koma ga Allah wallahi duk komai za mu ajiye shi za mu watsar da komai da muke ciki harkar kasuwanci harkar aiki harkar duk komai za mu wancan kalar da in ba ibada ba wallahi mu tsaya kare mutuncin manzan Allah sai mun ga abin da ya ture wa huzu na saboda haka wannan shine sakonmu a ƙarƙashin wannan jama'a al-imam ibnu taymiyyah al-harrani alaihi rahmatullahi al-mutatabi'a ya faɗa a cikin asarimul maslul ala shatimin rasul a cikin shafi mujallari ne shafi na ainihin wato hamsin da hudu ko shafi na ɗari biyar da hudu ya faɗa kan cewa a jama'a awamu ahlil ilmi ala hadda man sabban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alqatul gaba ɗaya malaman musulunci sun haɗu akan cewa duk wanda aka kama ya zagi manzan Allah wannan a kashe shi ba wani maganar kwantafiletin ba wani maganar kamun tasha ba wata magana kawai a yanka shi kuma wallahi tallahi ina jiye muku ranar da al'umma za su fara ɗaukar hukunci a hannunsu kuna ainihin wato yaudarar bayin Allah mutum ya fito ya ci mutuncin annabi mutum ya fito ya ci mutuncin musulunci ya zagi Allah a bar shi ana kallonsa ba wani mataki da za a ɗauka a kan shi ranar da duk mutane suka tunzira suka fara ɗaukar mataki ma gwada yadda za ku kare al'umma ya kuma hakaito ainihin wato abubakar alfarisi daga cikin ɗaliban imamun shafi'i cewa duk wanda ya zagi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hukuncinsa kisa ne hakanan kuma ya faɗa kan cewa wanda ya zagi wani manzan Allah to wannan za a yi masa bulala ne a masa bulali na haddi ya ci zarafinsa wannan ijma'i ya hakaito shi tun daga zamanin farko zamanin sahabbai har zuwa tabi'ai duk wannan an riga an yi ijma'i akan wannan kai ya kai ma al-imam al-qadi al-qadi ya Allah madaukakin sarki ya masa rahama yace duk wanda ya zagi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko mahaukaci ne kashe shi za'a ya ce jarrabawa kawai za a yi masa a ɗauko garwashin wuta a kan faranti a sa dabino a kan faranti a ce ɗauki ɗaya idan ya gane wuta ya ɗauki dabino ya ce a yanka shi ya aka yi hankalinsa ya gane bambancin wuta da dabino amma hankalinsa bai hakaito masa darajar manzan Allah ba ya ce don haka shi ma yanka shi za a yi amma idan haukansa ya kai zai iya ɗaukar garwashin wuta ya sa a bakinsa saboda tsabar hauka ya ce tabbas wannan bai da hankali ko miskali zarratin da haka wannan ana iya yafe masa alƙazi iya ce ko mahaukaci zagi manzan Allah kashe shi ake balantana mai hankali malamai da yawa sun tafi akan cewa idan musulmi ne tantagariya kai tsaye ana yanka shi amma idan kafiri ne zimmi kafirin amana ana iya masa tambayoyi idan aka san ya san waye manzan Allah ya ainihin wato zage shi ko ya ci mutuncinsa to shi ma kashe shi za a yi amma idan aka gane cikakken turin kafiri ne bai da tarihin musulunci ko kaɗan bai ma san shi ba kawai sunan manzon Allah aka faɗa kawai sai ya zage shi aka zo aka yi mar bayani ya ce to ai bai sani ba da ya san darajarsa haka take ta ya zai zagi mutum mai daraja irin wannan to wannan shi ma aka ce ai masa ɗaure rai dare har ya mutu kar ya ƙara ganin rana balantana haske wannan sassauci kenan ga wanda turin jahili ne bai san waye annabi muhammadu ba amma duk mutumin da an san ko da ba musulmi bane ya san darajar manzon Allah amma ya ajiye darajar ya zage shi suka ce a yanka ɗan iska kawai wannan hili hukuncin malamai sun tabbatar da wannan Allah madaukakin sarki ya faɗa mana yace ya hadarul munafiqina an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim munafikai masu cin mutuncin Allah da manzo suna taka tsantsan din kada wata aya ta sauka ta ba da labarin abin da ke cikin zukatansu na kin Allah da kin manzo da tozarta Allah da tozarta manzo Allah ya ce ku listahziku ku je ku ta izgilanci inna Allah mukhrijum ma tahzaruna Allah zai fitar da abin da kuke tsoro kuke takatsantsan a kansa wala in sa'altahum kuma da baka tambaye su dangane da maganar da suke faɗa akan Allah ko manzo la yaquluna zaka da sun ce inna ma kunna nakhudu wa nal'abu wallahi wasa muke yi wallahi muna wargi ne ai ba haka bane ai kaza kaza ne qul Allah ya ce ka ce musu abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una yanzu da Allah da ayoyinsa da manzansa kuke wa izgilanci Allah ya ce la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum kar ku kawo wa Allah uzuri kun zama arna bayan da kuna da imani wani ya zo a cikin suratul tauba dan haka malamai sun tabbatar da wannan ya tabbatar daga Abdullahi dan Abbas cewa wani makaho yana da ainihin wato wata baiwa wannan baiwa sai ta dinga zagin manzan Allah baiwa ce a gidan shi sadakansa ne amma tana cin mutuncin manzan Allah ya kira ta yi mata nasiha na ɗaya ta ƙi ya sake kiran ta yi mata nasiha ta biyu ta ƙi ya sake kiran ta yi mata nasiha ta uku ta ƙi wata rana da daddare ya farka sai ya ji ta tana ta cin mutuncin manzan Allah fa akhadha al-mighwal sai ya dauki al-mighwal al-mighwal suka ce sanda ne wanda yake da haƙwara ko ka ce manjagara ko ka ce zarto ko ka ce ainihin wato rama ko wani abu daga cikin manyan karafu masu tsini ko masu kaifi ya zo ya same ta tana kwance ya daga wannan zarto ko wannan manjagara ya daba a cikinta ya dogara a kai ya danna shi a cikinta tana da tsohon ciki kafin ka ankara sai ga ɗaya zullo saboda tsabar wahala jini ya jike a gurin washe gari aka zo aka gaya wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa ga wata barna da ta faru annabi ya tara sahabbai ya tara dukkanin mabiya ya ce ina shaida ku da Allah ina gama ku da girman Allah labari ya zo min cewa an kashe wata mata jiya da daddare an caka mata wani abu ta mutu har lahira ku ji tsoron Allah ku fito ku bayyana mun waye wannan kisa faqama a'ma faqama rajulun a'ma yatakhatta riqaba sahaba sai wannan makaho ya tashi yana tafiya gurin manzan Allah yana ƙetare wuyan sahabbai har san da ya je amama rasulillah ya zo gaban manzan Allah ya zauna ya ce ya rasulallah ya ce ya kai manzan Allah wannan ba ta baiwa ta ce sadaka ta ce tana daga cikin mafiya soyuwar mata a gurina kai ina ma da 'ya'ya guda biyu da ita mithlul lu'lu'atai yadda nake ganin su kamar lu'lu'i saboda tsabar san su da rake ya ce amma inda matan nan muka samu matsala da ita shine ta koma tana cin mutuncinka tana zaginka tana faɗin maganganu nai nasiha ta ɗaya nai ta biyu nai ta uku na yi ta maganganu a kai ta ƙi ta ji daga ƙarshe wata rana ko jiya da daddare na ji tana yin wannan sai na tage na ɗauki sanda na je na same ta sanda na lullaba na laluba na ji inda take sannan ɗauki wannan sanda na caka mata ni na kashe ta ya manzan Allah faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah ya ɗaga kai ya kalli sahabbai ya ce ishhadu ku zama shaida ya ku sahabbai na anna damaha qad dhahaba hadara jininta ya tafi a banza saboda ta ci mutuncin manzan Allah ba hukunci ba wani dalili da zai sa ɗauki mataki akan wanda ya rungumi wanda ya zagi manzan Allah ya kai shi lahira wannan ku sani muna gaya muku wannan ne don ku ji tsoron Allah kowanne addini yana da yancin a kare masa mutuncinsa musamman ma addinin musulunci wanda kuna sanar da darajarsa da kimarsa da mutuncinsa wannan wajibi ne ba muna ba ku haƙuri ko muna cewa ya kamata ba a dole ku ku fito ku janye wannan hukunci in kuna so mu zauna lafiya da ku in ba haka ba daga yau kada Allah ya ƙara zaunar da, da mu da ku lafiya wannan shine zaman lafiya yana karkashin ganin mutuncin manzon Allah amma da zarar za a ci mutuncin manzon Allah komai ma ya wargaje wallahi kowa ya tafi lahira in dai za a taɓa mutuncin manzon Allah wannan shine matsayin mu kungiyar ECOWAS da shugabanta mun kai muku wannan nasiha idan kun ji kunne ya ji jiki ya tsira in kuma kun ki to wallahi tallahi wa in uttum uduna za mu sake dawowa ba mu gama ba kuma Allah bai kashe mu ba tukunna har yanzu muna rayu Allah madaukakin sarki ya shirye da mu magana ta biya a gurguje lokaci ya kure yan uwa kamar yadda na faɗa ranar talata a gurin karatu wata masifa ne ta tunkara al'ummar musulmi dangane da yara mutum sai ya fito wai yana neman ɗaukaka yana neman capacity yana neman daraja yana so ya trending a ƙarƙashin wannan zai yi duk abin da zai yi wajen al'umma ta bibiye shi ta dinga kallonsa tana kuma following nasa a samu mutum shi kuma ya kware ne da hauka ko da ba mahaukaci ba ne ya dinga nuna shi mahaukaci ne ana bidiyonsa ana ɗora wa duniya ana bibiya yana samun followers yana samun kuɗi akwai wanda shi da ashariya ya ɗaukaka ana ce masa umar bush kai daga jin bush kai ka san akwai matsala wallahi shi yasa nikinin mummuna bai da amfani ana kiran mutum tufar ana kiran mutum notorious bid notorious bid nan fa ya taɓa yin waka ya saka mata god allah sunan wakar allah amma ɗan uwanmu musulmi suna bibiyarsa tufar ɗin nan da ake magana wanda mutum zai yi wa kansa lakabi da shi ɗan ta'adda ne na gidan gaba matsiyaci na gidan gaba amma za ka ga 'ya'yanmu musulmi suna sa sunansu kuma daga sun sa irin wannan sunan sai ka ga ɗabi'ar irin waɗancan munafukan da waɗannan kafiran tana ƙoƙarin bibiyarsu wannan yaro da ake kiransa wane ne tufar ya fito yana baɗa gawayi a jikinsa yana daka gawayi kamar buhu guda a zazzage mar a kansa ya dinga kada riga ƙura na tashi kansa busu-busu wai yana neman ɗaukaka har da bakinsa ya fito yana faɗa ya ta ɗaukaka yake nema yana so ya trending ne mutanenmu da ta ba su da lissafi wai irin waɗannan yaran suke bibiya wai yanzu har an samu wani gauraka wani shashasha wai har ya kira ya bashi kujerar umara abin da yake nema kenan so kaga an ɗaure mar gindi kuma an ƙara nuna matasan mu ku ci gaba da irin wannan haukan in dai duniya ce za ku same ta Allah ka sauwaƙe Allah ka yaye Allah ka shirya al'ummar mu wani ya ainihin wato shahara da ashar Umar Bush din nan har malam Daura san da ya kira shi ni na ga bidiyon ya kira shi har hukumar hizba ta kano ya ce kai yanzu ga ka dattijo ba fa yaro ba ne mutumin nan ba ka dattijo a ce ba ka da aiki sai dai ka zunduma ashar ka zunduma ashar ka zunduma ashar ana bibiyar ka ya ce malam a yi haƙuri ya ce to ka ji tsoron allah ka daina wannan sana'a ya ɗauki makudan kuɗi na ga bidiyon da ido na ya ba wannan umar bush ɗin ya ce ka daina wannan abun kana ɓata tarbiyyar musulmi kana ɓata tarbiyyar 'ya'yan musulmi allah zai kama ka da haƙƙin cin mutuncin musulunci ya ce ya tuba yana barin gurin malam daurawa da ya ci gaba da yi murja kunya an yi irin wannan da ita ya fa a girga a gaban hizba ta ƙi ta daina al'amin jifresh an yi haka da shi ya fa a girga yana barin hukumar hizba ya je ya ci gaba da yi to ga irin su tufak sun bullo akwai wanda ma zai zuba ruwan kwata da ka sani kwatani da kashi da majina da yawu da jini da jinin al'ada da komai da kwatami har ruwan mani duka akwai ya zo ya sa kofi ya kaba ya ɗiba ya sha ya gutsuri biredi ya jefa Allah wadaran naka ya lalace kuma a ɗauki bidiyonsa a ɗora akwai ma wanda na gani saboda tsabar hauka jama'a blok ake ɗaura ake ɗauka na rantsi da Allah a rotsa a kansa blok ɗin ya fashe a sake ɗauko wani a sake rotsawa a kansa nace ba blok ɗin gaskiya bane idan aka ɗauko na gaskiya dan ƙwal ubanka ba za ka yi minti goma a lahira abin a duniya ba to amma da karɓaɓɓun bulon ake ɗauka a roba a kansa ya wargaje ana ɗaukar bidiyon sai na cewa wai zai yi trending yana so a bidiyon ya zagaya duniya ya samu followers iyaye ku ji tsoron Allah ‘ya'yanku suna fita suna abubuwan da ba su dace ba suna aikata abubuwa na ba da tarbiyyar musulmi ana mana dariya yayin da ‘ya'yan waɗanda suke ba mu ba na kudanci da waɗanda suke ba mu ba suna can suna ta karatu suna can suna ta sana'a suna can suna ta abubuwan da za su ci gaba wasu sun iya kere-kere wasu sun iya hada abubuwa masu amfani wa kansu da al'ummarsu amma 'ya'yanmu ne ake ganin su suna wannan tabargazar iyayensu na kallon su al'ummar musulmi na kallo idan izza ce Allah maɗaukacin sarki ya ce ka neme ta a gurinsa duk da lokaci ya ƙure bari mu kawo ayoyi akalla guda biyu Allah maɗaukacin sarki ya ce bashirul munafiqina bi anna lahum azaban alima kai wa munafikai albishir suna da azaba mai raɗaɗi sai ce allazi ne ya tafi dunar kafirin auliya a min dunar mu'mini su ne waɗanda suke rikan kafirai masoya koma bayan musulmi Allah ya ce a yabta gona inda humul izza suna neman wata izza ne a gurinsu sai Allah ya ce fa innal izzata lillahi jami'a ɗaukaka da izza a hannun Allah take ba a hannun uban kowa ba da haka ka neme ta a gurin Allah ka yi abun dan Allah Allah zai maka bai kai maka izzar da baka taɓa tsammani ba Allah ya ce gaba ɗaya izza a hannunsa take Allah ya faɗa mana ya ce wala ya hazunka kauluhu kar maganganun arna da maganganun kafirai ya baganta maka rai sai ce innal izzata lillahi jami'a gaba ɗaya izza da buwaya da ɗaukaka da daraja a hannun Allah take huwa sami'ul alim Allah ya sake cewa man kada yuridul izzata falillahi izzatu jami'a wanda yake neman izza da ɗaukaka da buwaya ya neme ta a gurin Allah domin a hannunsa take yace ilaihi yas'adul kalimut tayyib magana mai daɗi tana hawa ne gurin Allah والعمل الصالح يرفعه أيكي نجر كما يقال تنكر أجبر الله سيتي والذين يمكرون سيئات لهم عذاب شديد وند سكي ماكرتي والأمة ممونا ماكرتي سنة عذاب ميردئي ومكر أولئك يبور irin makircin waɗannan mutane yana tarwatsewa ne Allah maɗaukakin sarki ba ba shi nasara Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ƙuluna la'in raja'ana ilal madinati munafukai suna cewa in muka dawo madina la yukhrijanna al'azzu min al'azal ɗaukakakku za su fitar da kaskantattu suna nufin su za su fitar da annabi da sahabbai sai Allah maɗaukakin sarki ya gaya musu yake cewa walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minin a gurin Allah izza take da manzansa da sauran mu'minai walakin al munafiqin la ya'lamuna amma munafikai ba su san haka ba saboda haka yan uwa mu sani duk wata ɗaukaka da zamu nema mu neme ta a gurin Allah Allah yana da ita zai bamu Allah ka ɗaukaka mu ta hanyar addinin ka ya Allah ka ba mu daraja da kima ta hanyar addininka ya Allah kar ka ba mu kima ta hanyar rashin mutunci da rashin albarka da tozarci da lalacewa da tambadewa da kuma aikata munanan ayyuka wa muna neman izza a gurin mutane Allah ka raba mu da neman ɗaukaka a gurin mutane kowaye a duniya ya Allah ka sa mu dinga ganin girman ka sama da shi ya Allah komai wadatarsa Allah ya sa mu dinga neman bukata a gurinka ba a gurin wani kato ba ya Allah Allah madaukakin sarki ka shigar da mu daga ƙarshe yan uwa muna saka addu'a ga wasu mutane ko a wasu ɓangarori guda biyu ɓangare na farko akwai wata ƙungiya wanda mutanenta suka same ni shekarun jiya ana kiranta options wata global ƙungiya ne ko global organization ne tana aiki akan abin da ya shafi wato rage adadin mata masu mutuwa a wajen haihuwa wanda a yanzu kusan najeriya da wasu jihohi guda bakwai ko gombe da wasu jihohi guda bakwai najeriya dai kusan ita ce ta biyu a duniya wajen wato samun mata suna yawan mutuwa a lokacin haihuwa a cikin jihohin ƙasar nan kuma gwamda tana cikin jihohi guda bakwai wanda aka zaɓa su ne kan gaba wajen samun yawan masu mutuwa a lokacin haihuwa ko shakka babu wannan magana ce mai muhimmanci domin haihuwa ba jinya ba ce wata ni'ima ce da allah ke ba wa mutane ta hanyar auratayya to ya dace a ce akwai fa kasashen da zero ne fa zero ne za a yi wata guda ana samun haihuwa a ƙasar mutum ɗaya ko mace ɗaya ko jariri ɗaya bai mutu ba za a yi wata biyu wata wata za a yi wata uku akwai kasashen da zero aka ba su a bincike na majalisar ɗinkin duniya amma mu najeriya muna da matsala inkuludin jihar gombe tana daga cikin wannan sun same ni sun min cikakken bayani na cewa ga abin da suka zo za su yi amma abu ne wanda sai sun samu wanda za su sa hannun jari ko za su taimaka wajen federal ta samar musu da wannan hanya a ƙarƙashin wannan a bisa tattaunawa da muka yi babu wanda zai higa cikin lamarin nan ya taimaka har hakan ta kasance in ba gwamnan jihar gombe ba alhaji muhammadu inuwa ya haya saboda haka kai ne gwamna kake da wannan iko ka zauna da waɗannan mutane ka bincike su muna ba da shawara domin abu ne mai matukar amfani ga al'ummar musulmi duk mutumin da zai taimaka ma taimako guda uku malamai suka ce babu kamar shi na farko mutum ya taimaka ka akan addininka ya nuna ma Allah da manzan Allah ka samu ka gama da duniya lafiya ba wanda yake da taimako a duniya da ya kai wannan na biyu suka ce taimakon mutum akan ceton ransa ko kuma ceton lafiyarsa domin sai da rai kuma sai da lafiyar za a bauta wa Allah to duk wanda zai zo da zimmar taimaka maka wajen ka kubuta daga rashin lafiya ko ka kubutar daga ranka daga hallaka duk da cewa mun sani kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faza wa man hayatu dunya illa mata'ul ghurur amma tare da haka muna san da cewa akan samu taimako idan Allah bai kaddara daukewar rayuwar mutum ba a taimaka masa ya ceci ransa saboda haka gwamna muna kira da ka kira waɗannan mutane a iya dai tattaunawa da muka yi mu mun fahimce su to sai dai ba lalle bane abin da muka fahimta ya zama akan daidai ta iya yiwa ko a harkokinku na gwamnati ko a harkokinku na siyasa ko a harkokinku na kasashe akwai abubuwan da ku kuka hanga amma ma damar an bincika an samu domin sun taɓa yin aiki a nan jihar Borno kuma yanzu ma suna aiki a Kano yanzu haka su ne suke kula da wannan bangaren kuma suna ba da gudunmawa wajen rage adadin masu mutuwa cikin matanmu saboda haka lalle lalle a ɗauki wannan mataki idan kaga ya dace muna ba da shawara a neme su domin ba su gudunmawa domin su samu su dawo domin ci gaba da aiki a ainihin wato wannan jihar Allah ya bawa gwamna iko ya yi wannan ainihin wato wannan abu na biyu akwai wani ana ce masa alhaji Allah da ɓaure ya buga min waya duk sati biyu da ya wuce cewa akwai wani haƙƙinsa da ya maƙale yana neman a cewa shi addu'a Allah ya fitar masa da wannan haƙƙi muna addu'a subhanahu wa ta'ala ya fitar masa da wannan haƙƙi kai ba duk al'ummar musulmi da haƙƙoƙinsu ya maƙale a gurin wasu individual mutane ko a gurin gwamnati ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu ɗaukaka da darajojin da kake da shi Allah ka fitar da haƙoƙinsu abu na ƙarshe akwai ƴan uwa da muke tare da su a nan wanda sun zo mana domin mu sallah tare da su daga cikin ƴan uwa na wannan family da suka gina wannan masallaci akwai Alhaji Dalaluddin Arabi tsohon ainihin wato ciyaman na Hajj commission na ƙasa wanda ya zo mana domin mu sallah tare da shi muna addu'a wannan dattijo Allah ya ƙara masa lafiya da imani Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi akwai alhaji baba da suki wanda kima muna tare da shi da sauran dai wanda suke tafi tare da su wanda ba sai na bai ambata sunayensu ba shi wa alhaji baba da suki shine yanzu yake ta mana kokari wajen ganin cewa an samar da solar inverter a masallacin nan kusan rabin kayan aikin an kawo shi saura mu samu karashe ne a samar da wuta 24 hours ya zama ba za a dauke mana wuta ba idan shi ne zai karasa mana Allah ba shi ikon karasawa in kuma wani ne muna addu'a Allah ya kawo mana wanda zai karasa mana wannan aiki shi kuma abin da ya yi da shi da baba jalalu Allah ya saka musu da alkhairi yan uwa za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai da ni da ko Allah ya tara mu cikin ladan wanda muka kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike Allah ya fi mana gabaki daya Allah ka saita mana wannan ƙasa ka zauna da mu lafiya Allah ka sa aljanna ka zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu ya Allah muna roƙonka wannan abu da ECOWAS ta zo da shi Allah ya gamsar da su ya ankarar da su su janye wannan magana ya Allah in kuma ba masu cirewa bane ya Allah ka san yadda za ka yi da su Allah ka yi abin da ya dace da ECOWAS ya Allah duk abin da ya dace da ECOWAS da shugabanninta matukar ba su janye wannan maganar ba ya Allah muna roƙonka ka yi musu alaihim ma yastahiquna bihi duk abin da ya cancanta da su Allah ka yi musu ya Allah Allah ka zaunar da kasar mu lafiya ka zaunar da jihar mu lafiya ka taimake mu ka taimaki al'ummar mu ka taimaki addinin mu ka taimaki makomar mu ka sa aljanna da zan makomar mu ka haramta wutacin naman jikin mu hada kuma inda na billahi tawfiki wassalamu alaikum wa rahmatullahi qumu ila salatikum wa sawwasu fufakum yarhamuni wa yarhamukum Allah